من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da ashama'il al-muhammadiyya na abu isa muhammad bin isa at-tirmizi rahmatullahi alaihi bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duk abin da ke ciki na umarni Allah ya ba mu ikon koyi da shi abin da ke ciki na hani Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisantansa Allah ta'ala ya kaddara da mu da iyayenmu da malamanmu mu makwabci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na saba'in yau kusan muna biyu ko ga watan jimada saniya hijira shekara ta 1441 muna daren biyu ga watan jimada asaniya insha Allah ko abin da ya kama da wannan mu ci gaba da darasi a littafi a wani babi muka tsaya babu ma ja'a fi saumi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi da ya zo cikin azumin manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi shi ne babi na nawa? 43 a mafiya yawan bugu ina fatan insha Allah ta'ala ya zama yau shine karatu na karshe a cikin babi don haka zan kokarin daga kafa sai ku sai ku bi ni da da sauri insha Allah saboda da yawa cikin abubuwan da aka karanta a baya akwai maimaicin wasu a gaba da bayanan da aka yi ba an zo ba sai an tsawaita ba don mu shiga babi na arba'in da biyar in muna da nisan kwana kuma muna roƙon Allah ya ba mu ikon kammala littafi ɗan gabanin ma wata ramadan ya zo kusa in zai yi in har ya yi ba laifi mu duba abin da ya sauwaka na takardu salamsa waɗanda ga ɗan boko ne wani salamsa a masallaci wai darasin nan ana sa shi a sunna tv karfe 8 na yamma kamar da confirm by dr disina so ina ga sanarwa ne so wannan shi bature ne ina ga ƴaƴan boko ne Eh, to wanda yake son bin darasin sai ya rika bin sunna tv kenan ranar laraba karfe 8 na yamma waɗanda suke sawa Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna Amin.
Allah kuma ya kai ladan zuwa ga iyayensu da malamansu Amin.
Mm. wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Allah ya kara wa malam imani da nisan kwana Allah ya ji kan mahaifan malam ya sa aljannan firdausu ce mako masu amin ya hayyu ya qayyum malam ina son ka don Allah Allah da kake so don shi ina roƙon ya soka malam ina neman addu'a a wurinka da sauran mutane ina da exam sannan an fara tura wa mutane center da za su yi exam kuma har yanzu ba a tura mun nawa ba Allah ya kare mana malam daga sharrin masharranta amin to na gode da addu'o'i muna addu'a Allah ta'ala ya sa a tura maka santanka kuma Allah ya zaba maka mafi alheri kuma Allah ta'ala ya sa ka ci jarabawan cikin dacewa da aminci kuma Allah ya sanya albarka a cikin jarabawa na wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Wa alaikum salam.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya ji kan mahaifanka Amin.
amin ya hayyu ya qayyum malam Allah ya karbi rayuwar mahaifiyata don Allah a sa ta a cikin addu'o'i to Allah ta'ala ya ji kanta ko ka shigo club din mu kenan Eh, is a very painful club Eh, ba wanda ke son shiga amma Allah ya kaddara sai dai a yi a yi haƙuri musamman duk rashi yana da zafi amma rashi na mahaifa eh, har yanzu dai ban ga wanda ya kai shi zafi din ba kuma shi ba a iya bayaninsa theoretically a fahimta Gaskiya.
duk bayani mai iya bayani ba za ta gane abin ba sai ya faru gare ka Eh, in ya faru gare ka wanda ma ya zo kaga ko a tibi ya ga mutum na murmushi sai ka tsane shi kana ga shi yanzu baya da matsala ne ma yake murmushi Eh, rasa iyaye babban jarrabawa ne a rayuwa kawai dai abin da yake kawo sauki shine dama an san dole a rabu ba wata makawa dole wani ya riga wani kuma addu'a su kullum shine Allah ya sa ku kai mu so su daman fatan su kenan kuma suna addu'a da cewa su bar masu musu addu'a a baya so idan duk uba da uwa suka binne 'ya'yansu suna raye ran da suka rasuwa zai musu addu'a makwabcinsu a masallaci ko a shago ai babu daɗi shi yasa fatan iyaye kullum su riga 'ya'ya Eh, to kula ga wannan muna maka ta'aziyya da inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum nasiha ta kuma gare ka shine ka tsaya da yi musu addu'a Ah, idan duka biyu sun da suka yi ta addu'a idan ma ɗaya na raye ɗaya ta koma zuwa ga Allah duka dai ka musu addu'a na Allah ya ji kansu kuma akan ji kan mutum tun yana raye musamman da addu'a da Qur'ani ya koya mana a bangaren aya ta 23 cikin suratul Isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قبيتي تتلاتن عشرين دهدو واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أألم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا muhallu shahid shine rabbir hamkuma kama rabbayani sagira wannan addu'a tana da muhimmanci mu rika yi wa iyaye musamman a lokacin da suka riga mu komawa zuwa ga Allah rabbir hamkuma kama rabbayani sagira rabbir hamkuma kama rabbayani sagira kana roƙa musu gafara Allah kana roƙon Allah ya musu jinkai kana roƙon Allah subhanahu wataala ya ɗauke daga zunubansu ya kuma ba su lada wannan addu'a ce muhimmiya akwai roƙon aljanna a ciki akwai nisantar da su daga wuta akwai tausayinsu da tausasa musu a barzas ga kuma hadisi da kirna mana idan mutum ya rasu uwa ko uba idan ƴaƴa na addu'a wannan yana ci gaba da ɗaukaka darajar su a a inda suke bi ma'ana tun suna barzak ana ƙara musu ni'ima dalilin addu'ar ƴaƴa ana kuma ƙara nisantar da su daga azaba sannan wannan kuma yake ƙara tabbatar musu addu'ar ka na iya sa idan suna tudun la'arafi a dalilin addu'ar gabanin kiyama su tafi aljanna akwai hadisi cikin sahihul jami na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah hadisi na 1617 da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce mutum zai waye gari yana lahira ko yana barzak saboda barzak bangaren lahira ne sai ga ana ta ɗaukaka darajarsa ana ta ɗaukaka kullum sai ga promotion ake masa ci gaba yake yi sai ce an na haza sai tambayi malaku ya ce ya haka ni ba na aiki na mutu kuma kullum ana ta ɗaukaka mun daraja annabi tsira da aminci sabbata gare shi sai a ce bistighfari waladika lak dalilin roƙon gafara da ƴaƴanka suke maka ko ɗanka ko ƴarka ko ƴarki ko ƴarki ko ɗanki dalilin wannan annabi sai a ce shi yasa ake ɗaukaka darajar so da haka ita addu'a ta ƴaƴa idan ana raye wallahi tana da girma matuƙa da gaske wajen ɗaukaka darajar iyayen da suka riga su gidan gaske tana da girma sosai rashi ne mai zafi matuka daga sai amma babu yadda aka iya kuma akwai ribar shi ne a ci gaba da musu addu'a duk abin da suke na alheri na sadar da zumunci kada a daina in wasu suke taimakawa a sallah ko azumi yi kokari ka ci gaba da duk abin da suke yi in babanka yana kai buhun masara wani gida a sallah ka kai musu in yana kai musu mudun shinkafa goma ka ci gaba da kaiwa in babar ka nayi wata turmin zani ka ci gaba da yi idan kana kokarin zaka ko baka da hali Allah ya buɗa maka saboda shi mai bayarwa Allah baya hana shi in dai zaka samu ka bayar to Allah baya hana mai bayarwa in kaga an hana to marowace aka hana amma mai bayarwa Allah ta'ala baya hana shi ke sa ba a taba samun mutumin da dalilin sadaka ko kyauta aka ce ya karar da arzikinsa ba ba a taba samun mai kyauta ko sadaka da ya mutu a duniya aka ce ajalinsa bai ba tsabar kyauta ta kashe shi sannan ba a taba samun marowaci da ya nisan kwana dalilin rowa ba duk yadda aka iya rabon da Allah ya baka zaka ci ko kayi kyauta ko baka yi ba ko kayi sadaka ko baka yi ba wallahi dugar ruwa dai ba zai karu a cikin ka ba ko ba zai karu a cikin iyalanka ba sai abin da daban Allah ya rubuta sannan kwayar shinkafa dai rowa ba ta sa a gidanka a ci wannan dalilin rowa iya abin da Allah ya rubuta da kai da yaya da iyalai shi za a ci ko kayi kyauta ko baka yi ba ko kayi sadaka ko baka yi ba alhali sadaka da ke ko suna kara wa dukiyar neman albarka ya zama in ma ka ci sai Allah albarkaci abu sai ka ci abinci da safe sai ka wuni hadare baka ji yunwa ba wani marowaci ne idan ya ci karfe 8 na safe karfe 9 kamar an yi gobara a cikin sababu haka zaka ji cikin gaba ɗaya empty to ke sa ita albarka ake nema Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya ji kan mahaifa Allah ya ji kan mahaifiyarka ya gafarta mata Allah ta'ala ya kyautata makwabcinta Allah ta'ala ya baka ikon makwabtanta a gidan aljanna ita mahaifiya kullum akwai wasu darussa guda uku da na koya da zama da uwa shine idan mutum ya rasa uwa yana samun kansa a ciki حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النذر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت عن عائشة قالت ما ما كان رسول اللهم اهدنا قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان wannan hadisi yana cikin tahqiqi na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai a shafi na 162 cewa hadisi ne ingantacce daga Abu Musa al-Badini daga malikul anas daga abu nadir daga abu salma bin abdurrahman daga nana aisha radiyallahu anha بنت الصديق رضي الله عنه آمين قالت تتي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi bai kasance ya sumu yana azumi fi shaharin a wani wata aksara fiye da min siyamihi azumin da yake fi sha'aban a watan sha'aban ba bi ma'ana annabi tsira da aminci sabbata a gare shi babu wani azumin nafila da yake yi da ya kai azumin da yake yi a cikin wata na sha'aban don haka a cikin duk watannin da ake azumin nafila musamman wata da farko shine watan al-muharram ana yawan azumin nafila da wata na sha'aban wata na takwas da wata na zulhijja wata na goma sha biyu waɗannan watanni ne da ake yawaita yin azumi sosai a cikin na nafila a duka watanni uku wanda ya fi yawan yin azumin nafila shine azumi na watan sha'aban wata na takwas daga cikin jerin gwanan watannin musulunci wannan hadisi mun karanta shi a baya ko abin da yake mai kama da wannan za ka duk lokacin da watan sha'aban ya zo sai mu yawaita yin azumi wata nawa tsakaninmu da sha'aban yanzu daga rajab ne kawai Ah, yanzu muna cikin jimada asaliya rajab ne tsakaninmu ba kadai Ah, bayan watan da muke ciki sai rajab daga rajab insha Allah ta'ala sai sha'aban to da haka sai mu fara tanadi na yin azumi din Allah ta'ala ya taimake mu
آمين حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أن يزيد الشريك أن يزيد الرشك قال سمعت معاذ قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم قلت من إيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من إيه صام وانا حديثي دقى محمود بن غيلان yace abu dawud ya ba mu labari daga shu'bat ibn hajjaj daga yazid rushk daga sabi'tu mu'aza mu'aza suna ne na mace a ce mu'azatu namiji a ce mu'azun so macen sunan namiji mu'azun shine mu'azatu mu'aza mu a ɗabi'ar bahaushe yakan kira wasannin ƙarshe idan ya kira suna amma laraba ba sa kira mu sai dai a ce safiyatu aishatu khadijatu ah, juwairiyatu zainabu hawa'u muhammadu haka yawanci muke yi Na'am.
amma balarabe ka'ida bai cika kiran wasalin karshe ba idan zai tsaya a kai shi yasa shi sai zai ce aisha safiya mu- sai mu ce haruna shi sai ce harun kaga suna ne mai daɗi amma mu sai muka mai da shi wani abu ko kuma az-zubair mu sai mu ce zubairu shi zai ce ja'afar mu mu ce ja'faru so ɗabi'ar kiran wasalin ƙarshe kan sa sunaye masu daɗin ji ma sai mu mai da su marasa daɗi muhammadu amma asali muhammad yayi a haka ake ta amma mu sai mun kira na ƙarshe to yawanci shi balarabe bai yi kira za ka sunan mu'aza a furtawar larabci amma ba hauji zai ce mu'azatu mafhum نعم طيب قالت تتي قلت لعائشة ناتي ونانا عائشة رضي الله عنها أكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر shin manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ya kasance yana yin azumi guda uku a kowane wata qalat na'am sai na da aisha radiyallahu anha ta ce wa mu'aza haka ne yana yi kultu na ce min ika da yaso waɗanda kwanaki ne yake azumta a watan wanne fi damuwa da yi ƙala ta ce kana layu bari min isama bai cika damuwa da dole sai wai ya kiyaye waɗanda kwanaki ba ne wato bai cika targetin ya zama dole sai ya yi asabar lahadi litinin irin kaban ayyamun bid ba ya fi damuwa da kwanakin a waɗanda rana suka fada idan sha uku ne sha hudu sha biyar zai yi kwanakin farin wata kowane kwanaki suka fada zai azumce su shi ne layu bani min ayi sama bai damuwa da wani ƙirge fada idan litinin yake targetin bai damuwa da litinin ɗin ta zo ta biyu ga watan jima'a saniya ne ko bakwai ga wata a inda litinin ne ko shi ta zo zai yi idan alhamis ne bai damuwa ko kirgen nawa ga wata ya zo sai yayi da haka idan yana kirgen kwanaki 13 14 15 in sun zo kai azumi yake kowane kwana ya fada a kwanaki bakwai zai azumta idan kuma iya kula da kwanaki ne ba kirgen wata ba kamar litinin alhamis to idan litinin da alhamis ka zo a kowane lissafi suka fada zai azumce su shine in kana litinin karka damu da litinin din wanne ne kawai litinin na abi litinin matukar ba ran da aka aramta azumi kamar ranar sallah bane mafu tsaye zura ka kwanakin yana kirgen bin kirge to kirgen ya dame shi idan yana bin kwanakin rana to ranar ta dame shi wanda ya sa malamai da yawa ke fahimtar hata kwanakin da aka hana azumi kaban juma'a keɓanta juma'a kadai sai dai a hada da alhamis ko da asabar ko asabar kadai idan suka fado ayyamul bid ana iya azumtansu a cikin magana mafi inganci والله تعالى أعلم حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك آشورا فمن شاء صامه ومن شاء تركه وانا حديث يقول هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا أبو بن سليمان دقى أبو بن سليمان daga hisham bin urwa daga urwa daga babansa shine urwa bin zubair bin al-awwam bin al-khuwailid an aisha daga nana aisha radiyallahu anha qalat tace wannan hadisi bukhari rahimahullah kawo shi hadisi na 1592 don haka hadisi ne ingantacce qalat tace kana ashura ranar ashura daga kalman al-ashara na goma to da ka ashura rana ne da kirgin ya fada goma ga wata shi yasa idan azumin ashura da muke yi goma ga almuharram ya zo a kowace rana ya fada ana iya yin sa ko litinin talata laraba alhamis juma asabar lahadi kana iya yi sai dai idan ka hada shi da ranar tasu'a insha Allah ta'ala wannan kuma shi yafi me shi ya fi falala idan ka hada shi da tasu'a ko saboda hadisi da ya karantar da haka hadisin muslim hadisi na 1137 da yake cewa la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a annabi yace idan Allah ya rayar da ni zuwa next year shekara mai zuwa zan yi azumin tasu'a tara ga wata da ya ashura goma ga wata mafhum tayyib don haka kana ashura ranar ashura yawman rana ne ta sumuhu ƙuraishin fil jahiliya da ƙuraishawa ke azimtar ranar a cikin jahiliya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sumuhu kuma manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya kasance shi ma yana yin azumin ashura goma ga wata ya samu ya ƙuraishawa na yi su kuma ƙuraishawa sun samu yahudawa na yi yahudawa kuma su ne aka aiko musu annabi musa alaihissalam so sai zama ƙuraishawa sun koya daga abin da yahudu ke yi shi da ya zo fiye halitta ya ci gaba da yi shi yasa wanda yake bayyana mana akwai abubuwan da aka samu ake a jahiliya fiye halitta bai canja ba akwai su wasu abubuwan da ya shiru a kansu babu damuwa ababen da ya fi canjawa shine abin da yake taba tauhidi ko yake karantar da shirka ko yake rusa sunna yake kuma karantar da bid'a ko wani abin da ke koran biyayya yake kuma tabbatar da sabon Allah wadannan ababe su ne yazo ya yake su amma sauran ababe ya basu akai wanda yake bayyana ce an kasa mutane suna yin abu a kauye ko kaje karantar da su ko a burni matukar abin da suke ba laifi bane ba dole ne sai ka raba su da shi ba sai dai kana da tabbacin abin da suke kuskure ne ko akwai abin da ya bi shi falala ba sa yi to sai ka karantar da su mafu tayyib yasa abin da ake sunna ne sai ka kara musu wata sunna kar ka raba su da wata sunna don karantar da su wata sai dai ka ce abin da kuke sunna ne amma in kuna neman kari ga karin wata ma sai in kara muku amma ba ka raba su da sunna kuma ka kawo musu wata ba ita kowace sunna abin a aikata ta ne an samu daman yi mafhum tayyib don haka ƙure shawara a jahiliya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tsumuhu sai zama manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance yana yin azumi falamma qadimal madinata lokacin da yazo shi garin madina yayi hijira kenan daga makka zuwa madina sama ko sai ci gaba da yin azumi wa amara bi siyamihi wa amara sahabata radiyallahu anhum bi siyamihi sai umurci sahabbai su ma su kai azumi falon mafturi da ramadan lokacin da aka farlanta azumin wata ramadana kana ramadana kuwan fariba a lokacin sai ramadan ya zama shine na farilla na wajibi na tilas balma rukuni a cikin rukunan musulunci wa turka ashura daga lokacin sai ashura ya zama azumi ne na sunna da nafila faman sha'a samahu wanda ya so yayi wa man sha'a taraka wanda kuma ya so to ya bashi bai yi laifi ba me hikimar yin azumin ashura na'am rana ne da aka halakar da fir'auna aka tsirar da musa alaihissalam shi yasa yahudu ke yin azumi mazan allah ya zai ce na hannu a haku da musa minhu ga kisar nan mai tsawo ne da aka halakar da shi ko da cikin suratun shu'ara mun yi magana a tafsirin bakara kaɗan amma ga ta cikin suratun shu'ara cewa fir'auna ya kira annabi musa wa idna da rabbuka musa a nittil qauma zalimin qauma fir'aun ala yattaqun a cikin shu'ara aya ta 15 zuwa ta 16 anan Allah ta'ala ya bayyana mana annabi Musa da kansa ya nemi taimako cewa an aike shi zuwa ga mutane waɗanda suke azzalumai Allah ta'ala ya taimake shi annabi musa ya je ta da'awa yana karantarwa hikimar allah subhanahu wataala ya tada annabi musa a gidan fir'auna ya ci abincin fir'auna ya sha ruwan fir'auna kuma ya zama dalilin rushewar mulkin fir'auna shi yasa idan allah ya shirya wani abu ba a iya hana shi idan dai allah ya shirya ya ce za ka yi kaza ko za ka zama kaza wallahi duk duniya ba mai iya hana ba shi yasa idan allah ya taimaki mutum ya yarda da kadaituwar allah da buwaya ya huta in ka ga abu bai yi ba to allah ne bai kaddara ba amma duk da barbar barbarin mutum in Allah ya ce sai an yi wallahi sai an yi ba wanda ya sai hana ba a hana Allah yin abin da yake so yanzu ko ruwa Allah ya ce zai bi wannan hanyar idan ka zo ka gina gida ko na dutse ka yi in dai Allah ya ce sai ya yi wurin to sai ya rusa gidan ya wuce za ka ga an yi gida na isa sai a ce ayyar gidan ya wuce a hanyar ruwa aka yi shi to Allah ya kaddara iya kwanakin da za ka iya blocking ya wuce to yanzu kuma dole kai kai mai a share ka ruwan ya wuce ta hanyar ko ruwa kaga ka hana shi bin wata hanya Allah ta'ala ne dan baka dan dama amma in yace ya isa to sai ka ji an yi ambaliya ya cinye ruwa ya cinye gidan gaba daya annabi Musa alaihi salam ya sha wahalar da'awa har aka umurce shi ya hijira fir'auna kuma yana da dagawa yana da mulki shi yasa duk mulki idan ya sa sabon Allah ko mulki ya zama ya karantar da mutum dagawa to sai ya zama na halaka ba irin idan fir'auna yana kwanci a gida yana bacci soja da ke gadansa iya da soja alf alf wa mi'atai alf shi ne soja mutum miliyan 1,200 ke gadansa yana bacci miliyan 1,200 su ne masu gadansa yana bacci alf alf wa mi'atai alf miliyan 1,200 shi ne yana bacci to yanzu za a iya hana mutuwa zuwa wuri da Allah wannan rundunar ta kai ta hana goma da kai ba ta kai kuma Allah ya mara kisan walakanci a cikin ruwa kuma sun ba abin da aka iya saboda ba a hana Allah abin da yake so shi sa annabi Musa aka ce hijira yayi hijira iya tafiya ya ke yadda zuwa mutanensa suka juya ba su ga fir'auna da sojoji na binsa to ko iya sojojin gida na bacci kawai suka biyo mutum ya shiga uku sai dan Allah taimake shi to a ce ba a gaya rundunar nesa ba kawai na bacci ne aka ce miliyan 1.2 su bi mutum to me ya saura kasa nawa ke da soja 1.2 miliyan amma wannan a gidansa ake gadinsa annabi musa yana tafiya kawai mutanensa suka juya suka ga fir'auna gashi dab da su hankalinsu ya tashi shine Allah ya ba mu labari cikin suratul shu'ara tun daga aya ta 61 62 da 3 da 4 da 5 da 6 da 7 falamma tara aljam'an qala ashabu musa inna la mudrakun da bangarori biyu nan suka hadu da juna mutanen annabi musa na gaba na fir'auna sun biyo suka ji karan na fir'auna suka biya suka gani suka ce inna la mudrakuna wallahi mu kan mun shiga uku za a riske mu annabi musa Allah ya ce kala kalla inna ma iya rabbi sai ya ce ya ce ai Allah na iya tare da ni ai hankali na ba zai tashi ba ya ce ku ne hankalin ku ke tashi amma mutum da ke tare da Allah mi ke tada hankalinsa ba abin da ke tada hankalinsa sai sa in kana tare da Allah ka kwantar da hankalinka in dai daga cikin tare da Allah wallahi ba a ganin ka a rana me san ganin ka a rana sai ya ga kansa a wutar kafin ma kai baka shiga ranar ba inna ma iya rabbi sai hadid Allah ya ce me wa auhayna ila musa an idrib bi asaka alhajar fanfalaka fa kana kullu firqin kan dawbil abib aka ce annabi musa ruwan da ke gaban kunnan ka dake shi da sanda kawai yayi bismillah ya daka da sanda sai ruwan ya rabe biyu kowane bangare sai zama kaman dutse ne kaman wannan dutsen zuma sai kaga kawai ruwa ya zama dutse nan ruwa zama dutse sai ga hanya lafiyayya kwanta hadaddiya aka ce to huce wa an jena musa wa mamma aho a jima'in allah ya ce muka tserar da musa da duk wanda suke tare da musa ko jarraba ba samu ɗaya ya halaka ba kowa ya ƙetare su ne masu rauni allah ya ce sun ma'azulafin al'akari allah ta'ala ya suna bayan aka shigo da su cikin mai cikin ruwa Allah ta'ala shiga da su tsakiya na farko ya gama shiga na na ƙarshe ya gama shiga na farko bai fita tsinkin ruwan ba sai dutsen ya dawo kuma ya zama ruwa shi na gaba bai gama fita ba na ƙarshe kuma ya gama Allah ya ce inna fi zalika la aya a cikin wannan akwai wa'azi a cikin wannan darasin akwai wa'azi sai dai da yawa daga cikin mutane ba hankali suke da shi ba amma in dai wa'azi ne wannan ya shi mutum masu rauni Allah ta'ala ya kubutar da su suka zama masu karfi masu karfin suka zama masu rauni Allah ya halaka da su Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan shine hikimar da yasa ake yin azumin Ashura an halakar da Fir'auna an tsirar da Musa alaihi salam a wannan wurin kuma wasu suka kirkiri ababen da ya saba wa addini shi ne ababen da ake wani lokaci a ranar a ce akwai wani wai cika ciki wannan ba abu ne da yake da asali ba kamar yadda shi abdul musin bin abbad ya fada wani abu ne da mutane suka kirkira wa kansu bai tabbata a sunna ba na biyu wasu kuma suka ɗauka rana ce ta bakin ciki ba ranar ibada ba wannan ma bai da asali a sunna muna da yaƙini ranar aka ya tabbata a tarihi daga wani bangaren tarihi cewa ranar aka ji al-husayn babu kokonto akan wannan ya tabbata a takardun tarihi wanda suka kashe shi zalunci suka yi dukkan malaman sunna sun tafi akan kisan sa zalunci ne al-hasan wal husayn sayyida shababi ahli aljanna wadannan sune jagororin matasan aljanna kaga ai manyan mutane ne amma duk da haka tunda shari'a ta karantar da azumi bakin cikin kisan su ba zai hana yi mai ai azumin ba saboda baka kirkiro wata ibada sai abin da Allah ya karanta yin azumin addini ya karantar da mu wancan abin kuma a magana mafi inganci ba addini ya karantar ba so baka ajiye addini dan wani tunanin ka na kanka mafhum tayyib Allah ta'ala ya samu wani lafiya حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الكما قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان أمله ديما أيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق wannan hadisi ya zo daga muhammad bin bashar gundar daga abdurrahman bin mahadi daga sufyan bin sa'id sauri daga mansur daga ibrahim bin yazid al-nasai daga alqama daga nana aisha radiyallahu anha alqama yace sa'altu aisha ta na tambayi nana aisha radiyallahu anha hadisin yana bukhari hadisi na 1987 cewa na tambayi na na aisha a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya husu min al'ayyami shai'a shin manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance ya husu yana keɓance wasu kwanaki da wani aiki yana keɓance wasu kwanaki da wani aiki da yake yi qalat tace a a kana amaluhu dima aikinsa ya kasance shine dawwama consistency yana da wani abu dai shine yana da juriya da dawwama akan yin ibada yana cikin abin da zaka siffata magabatanmu da shi shine dawwama akan ibada zaka tashi ka samu babarka ko kakarka in tana sallan walaha baka taba garin da ta rasa ba babu wata rana da wai su suke rasawa in a zumunci ne in a anguwa ne ko ba ta da lafiya aka yi aihuwa sai ta je ta barka in an yi aure sai ta yi in ƙauye take zuwa ta gaida 'yan uwanta duk bayan shekara biyu ko uku sai ta ci gaba da yi ba sa haƙura da ayyuka to wannan fa shine nagarta duk wani abu na ibada idan za mu yi to mu dawwama a kansa ya zama ba abin da ke raba mu da shi sai dai mutuwa in ba haka ba sai jinya da ke zuwa daga lokaci zuwa lokaci ta iya raba mu da shi nan ma jinyar da ta kai a ce mata jinya uzuri ne a shari'a to wannan shine kana amaluhu dima aikin sa fa shine dawwama dindindin yake yin ayyuka idan ya tashi baya sake akan dawwama wajen ibada zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana dawwama a kullun ibadarsa shine dawwama dawwama abin da ke kawo shine istiqama idan mutum yana da istiqama na addini waɗanda Allah ta'ala ya sifata a ƙur'ani ko wannan yana taimaka masa ya dawwama wajen yin ayyuka na alkhairi istiqama shine tsayawa akan addini na hakika ba wai mu rike addini don maslahar rayuwa ba ya zama addinin ba ka rike shine don sana'a ko don aiki ko don kaza ba ka rike tsakaninka da Allah ne ba wai wata ni'imar duniya ta sa kake neman sa ko wani abu ba kai Allah kake nufi so in Allah kake nufi to zaka dawwama akan aikin babu wani jarrabawa ko ni'ima da ke zuwa ta raba kada aikin da kake na Allah subhanahu wataala to wannan shine kaida ya zama kana da istiqama duk aikin addini fa dama dan Allah kake yi so wani uzuri karami na duniya bai raba kada aikin Allah wannan shine istiqama da Allah ya ji hankalin mu a Qur'ani akai wa zai ban misalin ayar da ke magana akan istiqama innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu to amma ai guda biyu ne tatanazzalu alaihimul mala'ika fussilat kenan aya ta nawa ta talatin akwai ta biyun ita ba innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wata sura aya ta nawa ta goma sha uku waɗannan gurare guda biyu su ne ce sun mastakamu fussilat innal ladina qalu rabbuna allah sun mastakamu tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wannan aya ta 30 kenan sai ta 13 yace innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun cikin ahqaf kenan wannan to Allah ta'ala ya kira masu imani na kware da cewa sune innal ladina qalu rabbuna allah sun ce Allah ɗaya ne Allah ne mahaliccin mu Allah yace sun mastaqamu sai suka yi istikaba a kai to shine kuma magana shine ka tabbatar aikin Allah shedan baya raba ka da shi rashin istikama ke sa aikin da kake zaka dashi kai kiyamul laili ce habawa da jiya kai shekaran jiya kai wannan sanyi da tafiyar nan da kai hanyar nan da ba ta da lafiya ba ta da kyau ka bi ta ka zo ka dashi ai la yukallihu la sai ka ya sa maka wannan ko kuma wani lokaci kana zaune sai ka ga zaka yi taimakon addini kai jiya yau kai gobe sai ana ka ce kai shaidan ya ce haɓa alajuwa na gaka da yara ƙanana ce makon nan kayan an yi a baya mana shekara nawa kana yi tun banancin sabin da suke yi a haƙura mana ai na allah baya kada shi ne a shaitanu ya idu kumul faƙara wa ya amurukun bil fahasha shaidan yana muku mai umarni da talauci yana tunatar da ku yana ba ku tsoro da talauci daga za ka yakin allah sai tana maka wata bukata ta kadan wannan tsoron talaucin ya hana ka in kuma aikin alfasha ne to a kuma sai ce a yi duk abin da ya zama sabon Allah a ce za a nemi taimako sai ci haba Allah juwa ne kuma a yi taimakon a ce ba a ji naku ba ya za a ji kunya ai sai su dauka ma ka talauci to in na shaidan ne na sabon Allah sai tura ka kai in na Allah ne sai ga maka to shekara nawa ana yi bai isa ba har yanzu wannan fawayen shaidan ya sa muka shiga wani hali aikin Allah sai a dade ana kokari ya gagari musulmi ba abun kunya bane musulmai miliyan 100 su taru su yi aiki amma abun kunya ne su taru su gagara shi abun kunya ne su taru su gagara shi yanzu duk matsalolin al'umma idan musulmai suka duba abin da Allah ya ba su kowa ya ce zan cire kashi biyu cikin ɗari kai kashi ɗaya cikin ɗarin abin da Allah ya bani only 1% a Najeriya zai magance matsalar ta dame mu a yanzu matsalar marayu matsalar gurɓacewar tarbiyya matsalar karantun makarantu matsalar karancin malaman da ke karantar da mu addini matsalan barace-barace matsalan waɗanda suke da nakasa muka basu suna ta yawo ko ina kaje daga nan hale ga su mu ne in kowa ya bada kashi ɗaya cikin ɗarin abin da ya mallaka ya ishe mu kashi ɗaya cikin ɗari kowa ya ce 1% zai bayar wallahi ya isa amma ba mu iya yi ba Allah ya ci kansa hadu zungur shi ne abin da ya faɗa ya ce kai ba haushe ba shi da zuciya za a yi sha kunya nan duniya mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyarku takan zama kuka gaba da nadamar mai jin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baƙi ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka toka da jasun garwaya gaskiya ba ta neman kuma matsalar da ya faɗa yau sama da shekara 65 har a yau muna ciki shine matukar a arewa da karuwai 'yan daudu da su da zabiya matukar ‘ya'yanmu suna bara titi da loko-lokon najeriya ana ba ku samu abin miya duk abin da ya faɗa su yake faruwa a yanzu sama da shekara 65 ba mu magance matsala kawai ta bara ba babu wani wanda ya ce maka wai dole ne sai ya yi barar haka yake so wanda haka suke yi a bakin hanya guragu makafi saboda mun kiɗa mai da su mutane ne haƙƙinmu ne yan uwanmu ne ba ina magana ma akan yara da suke bara wanda iyansu suka walakantar da su ba ina magana akan magidanta wane gurgu ne wane kuturu ne wane makaho ne wannan me yasa zai gagare mu ba matsalar mu bace a matsayin mu na al'umma ba za mu magance wannan matsala ba tsakanin mu har fa a yau shekara 65 maganar barar da yake akan ta ake yi har a yanzu aka yi muke yi kuma har yanzu ana retreat ana workshop akan matsalar bara a arewa kuma babu wani solution ɗaya da ka gani matsalolin namu ba sa canjawa wata al'umma ce abin tausayi Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa حدثنا هارون بن إسحاق نعم نعم أيكم يطيق ما كان رسول الله يطيق wane ne a cikin ku isa yake yin abin da manzon Allah yake sai dai ku yi koyi da shi abin da take nufi shine kokarin sa na ibada da kyautata ibada da nagartan ibada da ikhlasi wajen ibada ba mai iya yin kamar nasa sai dai ayi koyi da shi shi don haka ba an ce muku ku yi kamar sa bane ku kwatanta shine abin da ake karantarwa ko kamar atba'u tabi'ina ba mu iya yi amma wajibi ne fa mu kwatanta fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahun so da ka abinda ake bukata shine mu yi koyi da su in ba za mu iya yi ba to wajibi ne mu dage mu yi koyi da abubuwa da suka yi mai da suka aikata shi yasa ba mu iya aikata irin abin da yayi saboda iya da hakuri iya da mujahada iya da juriya yana da hakuri yana da kawaici yana da kuma kamala yana da kuma tsarkin zuciya yana da lafiyar jiki sallallahu alaihi wasallam to haka duk abin da yake da su a kowane bangare ya dara ba an ce mu yi dole ka masa ba an ce mu kwatanta abin da zamu iya yi Allah ya ba mu ikon kwatantawa haddathana harun bin isa qala haddathana abu da an hisham bin urwa an abihi an aisha qalat dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'a فقال من هذه قلت فلانا لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تجيبون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب ذلك إلى رسول الله الذي يدوم عليه صاحبه وانا حديثي يا بخاري حديثي نا أربعين أكو نعم حدثنا هارون بن إسحاق daga abu da daga hisham bin urwa daga babansa urwatu bin zubair bin al-awwam an aisha radiyallahu anha qalat tace dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ya shigo wuri na wa indi imra'a a wuri na akwai wata baiwar Allah mace wanda yake bayyana maka ba kowane labari ne sai ka kira suna ba tana wurin ta ta san suna sai ta ce akwai imra'a wata mata so da haka dole mu koyi sirrin magana ba ko ina zaki zauna da mijinki na cewa falmata ta zo wancan ta zo a awane falalu ya zo ba haka ake ba in akwai ɓoye suna sai a ɓoye shi yasa shari'a ta karantar da aiki da alkuniya in mun koya yara wannan iya da kyau ka kira musu ko su koyi koya aiki da mai alkuniya yaro kada ya zo ya same ka a cikin jama'a mama sai ya ce kalfi ta ce a kira ka ba daidai ba ne sai ya koya ya ce ummi ta ce a kira ka ko ummu muhammad ta ce a kira ka ko wani abu shi ne aiki da alkunya kaga ta ce wa indi imra'a wa indi imra'a a wuri na akwai wata mata na faqala sai ce man hadihi wace ce wannan anan sai ta ce qultu fulana wance ce ta ga ya mar suna amma anan wurin kuma sai ta ce fulana duka dan me don asayi yasa malam mai kawaidi ya ce wa sirru fi ma yusarru fihi to dole ka san ina ake boye suna ina ake bayyana ba wancan ce la ta namun lail na na shi da ce na sai da zan ta kokarin ibada ne annabi wallahi ko a dare ba ta barci ita kullum a dare kiyamul lail fa qala rasulullah sai manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce alaikum ina muku umurni min al-amali min al-amali da ayyuka ma tuquna abinda za ku iya ina umurtan ku da ayyukan da za ku iya kar ku yadda ku dauki aikin da ba za ku iya ba fa wallahi na rantse da Allah la yamallu Allahu hatta tamallu shi Allah ba zai gajiya ya daina ba ku lada ba har sai kun daina dukkan ibada tunda abin da ke so ya rika ba ku ladan shine ku rika consistency to ku dage ku dauki ibada za ku iya dawama a kanta kar ka kinkimo abin da yafi karfin lafiyar ka ko imanin ka in ma kana so ka kara da kadan kadan ake karawa in ka dai boye yawa sai ka barar ayi biyu babu to gara ka yi kai da kadan kadan kadan har a koya wa kana ahabba zalika ila rasulillah ya kasance mafi soyuwan aiki a wurin manzon Allah allazi yadumu alaihi sahibuhu shine wanda mai aikin yake dawwama a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam aikin dan ana yi ana dawwama akai Allah ta'ala ya bamu ikon dawwama haddathana abu hisham muhammad bin yazid ar-rifai kana haddathana ibnu fudayl an al-a'mash an abi salih kana sa'altu aishata wa ummu salama أي الأمل كان أحب إلى رسول الله قالتا ما ديم عليه وإن قل wannan hadisi ma zo a cikin talkhis shafi 164 akan ingantacce ne wannan hadisi daga Muhammad bin Yazid al-Rifai daga Ibn Fudayl daga A'amash daga Abu Saleh daga Nana Aisha da Ummu Salama wadannan guda biyu duka jimbiyoyi ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye su Abu Saleh ya tambaci ya tambaye su ayyul amali kana ahabba ila rasulillah wanne ayyuka ne manzon Allah yafi so a wurinsa in za a yi aiki wanne yake so a rika yi kalata su biyu suka ce da nana Aisha da nana Ummu Salama radiyallahu anhuma ma dima alaihi ma dima ai ala wazani kila ne ko fila abinda aka dawwama fi'ili ne ma bi mabniyu lil majhul abinda aka dawwama akan sa wa in qal ko da dan kadan ne abin da yake bukata shine in ana aikin a dawwama shine bahaushe ce wai cin dare daya kumburin ciki abin da ake bukata shine a rika ci kadan kadan ya dore yanzu mai misali an baka shinkafa kwano daya aka dafa da kaza guda biyu da aka dafa a daren nan sai ka cinye kuma an ci abincinka ne da sati sai ka cinye yanzu wani kuma sai ce haka ne yake a dafa min rabin kofi kazan kuma a dauki cinya daya a dora gobe in ya tashi buɗe baki ayi kaza da kai da shi yafi dabara shi yafi ka dabara wannan ba haka ne ai cin dare ɗaya shi kumburin ciki ne kana yin kwana ɗaya ka daina aikin gobe ka sare ka kuma kayi aikin da Allah baya so shine ya abdullah la takum mithla fulan kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl kar ka fara ka daina ka rika dauka a yadda in an fara insha Allah ta'ala za a dole ba za a gagara ba mafhum haddathana muhammad ibn isma'il qala haddathana abdullah ibn salih qala haddathani muawiyah ibn salih an amr ibn qais annahu sami'a asim ibn humayd qala sami'tu abu ibn malik yaqulu كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتأول ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك الله أكبر الله أكبر wannan hadisi ya zo a cikin sahihu abi daud hadisi na 817 daga muhammad bin isma'il yace abdullahi bin salih ya bamu labari daga muawiyah bin salih daga amr bin qais yace sami'a asim bin humayd yaji asim bin humayd ya ce sami'tu abubuwan malik na ji abubuwan malik ya ce kuntu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi lailatan a wani dare shine yana kula da yaya fiyayyen halitta yake a dare ce muna tare a wani dare fastaka sai tashi ya aswaki iya daga cikin lokacin sunna yin aswaki shine kana farka a dare a bacci sai kai aswaki lokacin da ka dade ba kai magana ba ana aswaki lokacin alwala sunna ne yin aswaki lokacin tada ikama sunna ne yin aswaki lokacin shiga gida sunna ne yin aswaki to shine fasta ka sai yayi aswaki wannan ga hadisin laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli wudu da sala ga hadisin a muslim hadisi 252 thumma tawadda sai yayi alwala thumma qama yusalli ya tashi yana sallah fa qumtu ma'ahu ni ma sai in tashi ina yi to kai ya zaka kana wuri zaka barfe yan halitta shi kada ba dole ka samu wata gan hadaddiyar sallah ba aka ce ka bi sallah ka ai ka more yace sai in tashi ni ma na jona in gaji ustazai ke da suka sun ce wai mun jona fabada a sai ya fara fastaftahal bakara sai buɗe karatun bakara tun daga bismillah alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqaf ba zai karanta ayar rahama ba sai ya tsaya a kanta fasa'al ya roki Allah rahama in ya kira rahama ko aljanna ko jinkai ko gafara sai tsaya ya yadda zango ya roki Allah wala yamurru bi ayati ala azabin illa waqafa fata'awwal ba zai kira ayar azaba ba kuma sai ya tsaya ya roki Allah ya kare shi daga azaba wannan shine me tadabburi in ana karanci ne babbar matsalar mu a yau in muna sallah muna gaggawan ayi a gaba don haka zaƙi da ɗanɗanon ƙur'ani ba ma samu umarnin ƙur'ani bai cika da tasiri a kanmu ba hani bai cika hannuwa ba saboda kullum ana karanta ƙur'anin muna ji amma mun fi damuwa da a gama sallah amma su idan sahabbai fa ana karanta ƙur'ani ko a sallah ko a wajen sallah sahabi idan ana tilawa ya zauna haka albara bin azib ce tsuntsu yana iya sauka a kansu ya dauka bishiya ce ko ice saboda mutum ko motsi baya yi yace mutum nutsuwa idan yayi sai dabba ta dauka ko tsuntsu ice ne a wurin saboda ko motsi baya yi sai ya zo ya sauka a kansu a wata riwaya kuma yace fa ka anna ala ruqusina tayr kai ka ce tsuntsaye ne a kawunan mu da ba ma son mu yi motsi su tashi haka mutum yake yana zaune amma mun tadabburin yayi karanci yanzu da Allah Ramadan din ba da shekara ta 1440 wanda suke zuwa tafsiri anan a wace aya muka fara tafsiri akan wace aya muka tashi a bakara kaga wannan tambaya ce Allah bai sauki akan wace aya aka tsaya wace ce ta karshe da nayi tafsirin ta anan na tashi kar ma mu je nesa an yi sallar magariba na zo liman yana sallah wace sura ya karanta a raka'ar farko suratul hajji na zo yana kan daidan wa bashirin muhbiti aya ta 34 a cikin hajji alladhina idza dhukira allahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati mimma razaqnahum yunfiquna sai ya karanta wannan zuwa ta 35 akan aya ta nawa ya tsaya kan wace aya ya tsaya na aya ta 37 ya tsaya haka ne layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu minkum a daidai kan ayar a ina ne ya tsaya mai mai takatu sau biyu
Allahu Akbar.
ai tambaya ne. a daidai kan wace aya ya tsaya kazalika sakkarna halaku a daidai kanta ne tun da ya fara nan ne kadai zai ya maimaita na samu aya ta biyu duka duka ƙarshen ayoyi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waɗannan maddul arid lis sukun din na ƙarshe ƙarshe dukkanin su ya cika madda amma a guda ɗaya bai cika madda ba sai takaita wanda halal ne a ina ne ai tabbata ce mai sauki tambaya ne mai sauki a ayar farko ne kawai rabbil alamin sai tsaya amma duk sauran yayi cika madda yayi ta yin madda akalla haraka biyar zuwa shida a iya kadai nan ya tsaya a raka'ar farko muryar su ta saba da ta biyu a muryar farko katun waye sautin ya zama sautin ayubi bai mai wahala a fatiha ya tsaya ya yi riba sau ɗaya ya ci gaba a ina yi zairin magudi alaihim walabbalin a nan ne ya dawo da ba ya wuce bayan nan a wata sura ya karanta na jimi aya ta nawa wa an laisa lil insani aya ta 39 yana karanta da sanda ya je ina wasu lillahi ita ce aya ta karshe aya ta nawa ta 62 ya tsallake aya guda ɗaya a karatun da ya yi halal ne amma ya yi tsallaken aya ɗaya bai karanta wa annahu huwa rabbu shi'ira ba ita kadai da ya tsallake aya ta 49 za ku hana karatu ita kaga yace ba ki ko tsallake kun kula da haka ita ita kadai ce kai mu ci gaba da karatun da Allah karfi da haka ake so tadabburi a Qur'ani in ka ji karatu ba kawai sallah kai baka ga wannan hikima kan da Qur'ani a sallah bayan sauke farali Qur'anin yayi tasiri a cikin mu idan ba mu tuna wani sura a karanta yayi aka karanta me aka ce yayi aka ce za mu yi aiki da shi ai ba wai kawai mu yi sallah bane akwai hikimar da yasa aka yi karatun a bayyana dan kowa ya ji Allah ya rufa mana asiri sun maraka a yayi rukuku fama kasa raki'an bai kadar kiyamihi sai ya dade a rukuki kwatankwacin tsayi wanda yana karatun bakara kuma bakaran ana yi duk ayar rahama a tsaya a roƙi rahama duk ayar azaba a tsaya a roƙi Allah kariya daga azaba amma san da ya rukuki da tsawonsa ya kai wannan wa yaqulu fi ruku'ihi a ruku'insa yana cewa subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama wannan tasbihi ne da ake iya yin sa a ruku'i subhana dhil jabarut kalman jabarut daga kalman sunan Allah ne al jabbar kalman jabbar na da ma'ana biyu jabbar shine yana tilasta yi abin da yake so ko ba a so dai sa a yi na daga cikin tilasta sai mutum ya jinya baya so yi shine jabbar ba wai sai abin da kake so ba ko mutum ya ki bautan Allah yayi sallah ya yadda da Allah da yake to akwai abin da Allah ya sa sai yayi dan Allah ya masa bai isa ba akwai abin da in an ce kai sai kai bi ma'ana yana iya tilastawa ayi wal kibriya wal malakut daga kalman al mulk ne wanda yake ma'aboci mulki ne wal kibriya daga sunan Allah na al-kabir ne wal azama daga sunansa na al-azim kabir wanda ake daukaka al-azim wanda ke da girma thumma qadara bi qadri ruku'ihi thumma sajada bi qadri ruku'ihi sai sujada kwatankwacin ruku'in da yi wa yaqulu yana cewa fi sujudi a cikin sujada subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama wani ana yi a ruku'i da sujada kuma ana yi a farilla ko nafila sun makara ali imrana sai karanta ali imrana a raka ta biyu sun masuratan suratan sai ci gaba da karantawa sura bayan sura ali imrana ya karanta nisa'i ma'ida al'am a arab haka ya ci gaba da karatu sura sura suratan sura ya faɗi misal zalik kuma haka yake yi wato misal zalik in ya karanta ali imrana ko ruku'in kwatankwacin tsawonta ne kaga ali imrana ba ta kai bakara ba sannan in yayi nisa'i kwatankwacin tsawonta ruku'in idan ya zo ya yi ma'ida kwatankwacin tsawonta to kowace sura idan ya yi kwatankwacin tsawonta ne ruku'in ta haka ake zuwa a yi sujadanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka yi ta aikatawa in yi karanta rahaba ya ce Allahumma inni as'aluka min fadlik sai roki Allah ya ce ya Allah ina roƙonka falaraka idan ya karanta ta azaba sai ya ce misali Allahumma inni a'udhu bika min sakhatika to sai ya tsaya ya roƙa wannan a magana mafi inganci a sallan nafila ake yi ba a sallan farilla ba a yana ga mun zo ƙarshen bazin ba zo to alhamdulillah ai mun yi sa'a ke insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muka karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته